ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دقوة قوتا قوما وتن شوال جرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة أنا دهكرة دبوت إيادة تريه دود أربعين دهو wanda ya zo daidai da goma sha uku ga watan biyar a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da uku wannan shine kasa ɗinmu na sittin daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibnu sa'id ibnu raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin annaqidu tasi'u wato abin da ke warware kalmar shahada na tara wanda malam ya masa unwani da mani'ita kada anna ba'dhan nasi yasa'uhu al-khuruj an shari'ati Musa kama wasi al-khadra al-khuruj an shari'ati Musa wato an shari'ati Muhammadin kama wasi al-khadra al-khuruj an shari'ati Musa wato mutumin da ya kudurta cewa yana halatta ka fita daga cikin shari'ar annabi Muhammad ka aikata abin da baya cikin dokar manzan Allah baya daga cikin dokar da ƙur'ani ya zo da ita kuma ya kafa hujja da cewa kamar yadda ya halatta wa hadir annabi halluru da bahaushe ke cewa halluru wato ya fita daga shari'ar annabi Musa idan ba a manta ba mun ɗauko wannan ƙissa a cikin a suratu maza suratul kahafi kuma muka ɗauko tafsirin ainihin wato fadilatu sheikh al-doktor professor muhammad sani umari jiyar lemu wanda ya masa ya fassara alkur'ani cikin mujalladi shida wanda ya masa suna da أوضح البيان أوضح البيان لمعاني وهدايات القرآن أوضح البيان لمعاني وهدايات القرآن wato mafi fitar bayani mafi fitowa fili da jawabi dalla-dalla dangane da fassara ma'anoni da kuma abubuwan da ƙur'ani ya zo ya shiryar da mu a cikin wannan sura a ta alkafi a malam ya koro yadda matsalar annabi khadir da annabi musa ta faru wanda mun zo da littafin nan muka yi ta fassarawa ɗaya bayan ɗaya muka yi bayanin cewa annabi musa daban annabi halluru daban domin wasu abin da yasa suke hujja da wannan suna cewa to ai ga halluru wani bawa ne daga cikin bayan allah ba ma annabi ba to amma gashi nan yana aikata wasu abubuwa da annabi musa har mamaki yake har ma suka zo suka rabu daga ƙarshe dutse a hannun riga bi ma'ana annabi musa ya ce ko annabi halluru ya ce ba za ka iya tafiya da ni ba innaka lan tastati'a ma iya sabra ba za ka iya ainihin wato tafiya da ni ba to muka zo muka yi bayani a wannan na san ba mu gama bayani ba domin ayoyin da suka zo suka faru abubuwan da suka faru da ainihin wato kashe yaro da hi annabi halluru yayi annabi Musa yayi magana da maganar fasa jirgin ruwa da annabi halluru yayi annabi Musa yayi magana da maganar ta da katanga da ainihin wato annabi halluru yayi kuma annabi Musa ya ce ya kamata a su nemi a biya su lada tunda an hana su abinci a garin da shauransu ba mu zo kan waɗannan ba to amma abin da muke so dama mu fitar a cikin kissar shine mu gane cewa annabi Musa daban annabi Halluru daban wato kowa na cin gashin kansa ne wajen gudanar da shari'a lallai zamani ɗaya suka yi amma annabi halluru ba gudanuwa yake akan shari'ar annabi Musa ba annabi Musa shari'arsa daban annabi halluru shari'arsa daban su don haka duk abin da annabi halluru yayi shi a shari'arsa daidai ne amma annabi Musa shi a shari'arsa wannan ba daidai bane ina fata kun gane wannan dalilin yasa idan annabi halluru yayi kaza sai ya ce akramakallahu ya haka kuma za ta faru shi kuma sai ya ce masa a'a kar ka sake mun magana idan dai akan irin waɗannan abubuwan ne sai ce to yayi alkawari ba zai sake magana ba da haka da haka dai har a hakurin annabi Musa ya gaza wajen ya binciki annabi halluru daga ƙarshe annabi halluru ya ce kai dai ba za ka iya hakurin tafiya da ni ba na kalan tastati a ma iya sabra da haka suka rabu a wannan guri so abin da yasa muke kawo wannan shine mutum ne zaka ga kamar yadda za mu zo mu bayani nan ga malam zai yi jawabi za ka ga mutum ya zo ya aikata abu wanda yake mai muni kwarai da gaske idan ka taba shi sai nuna maka cewa suna da wasu ilimi na alkhawas wato keɓantattun mutane wanda ba kowa ma ya san wannan ilimin ba da aka so a gurinsu wannan abin halal ne za su iya aikatawa ko kuma suna da wani ɓoyayyen abu na karama da kai baka sani ba misali a iya samun wani daga cikinsu da rana misalin sallar la'asar a cikin ramadan ya zo gurin tafsiri da masa a hannun shi yana ci ko da cincin a hannun shi ka tambaye shi Allah gafarta malam yaya haka baka azumi ne yace a shi ya sha ruwa a madinar manzon Allah ne ai a madina an sha ruwa don haka shi ya sha ruwa ne sannan ya karo so nan gurin tafsiri kaga hankalinka ba zai kama wannan abun ba to amma su a gurin su sai su ce ai su suna da wani ilimi na keɓantacce wanda kai baka isa ma ka san wannan karatun ba jama'a kun fahimci maganar da kyau ko wanda ga cikinsu a iya kawo masa giya a kofi kai kana ganin ta giya ce ya ɗauka ya bismillah ya sha in kai magana ya ce a wannan ilimin ba ka da ke mu ruwa muka sha ba giya muka sha ba kai ilimin ka bai kai ka gano wannan karatun ba to don Allah jama'a duk karatun da ba ayar alkur'ani ba ba hadisin annabi Muhammadu ba da ya za a gane shi da Allah ba da za a yi dama a gane shi jama'a na fahimtar magana da kyau ko so saboda haka wannan shine matsalar da suke kawo wahe su ce ai ga annabi halluru ya aikata wasu abubuwa da annabi musa ke mamaki ya akai haka shi kuma annabi halluru yana ce masa ai wannan doka ce shi annabi musa ne bai sani ba da haka su ma su aikata abu mummuna da niyyar cewa ai wani abu ne wanda kai awam ko ku am kai ami ko ku awam ba za ku iya gane hikimar abun ko ilimin abun ko kuma zurfin karatun ba to Allah ya sauwaƙe don haka za mu ɗora kan karatu kafin mu dawo kan waɗancan ayoyi da ba mu ƙarasa ba sannan mu ƙarasa su da izinin Allah sai malam ya ce wa amma khuruju wa amma khurujul khadiri an ta'ati Musa amma fitar da annabi halluru yayi dangane da da'a wa annabi Musa fali anna Musa lam yursal ila al-khadir ka gani shi annabi Musa ba manzo ne ga annabi halluru ba domin inda annabi Musa manzo ne ga Khadir to Khadir ma sai dai ya nemi ilimi da bayani a gurin annabi Musa kuna fata kun fahimta yaya zai yi shari'a yaya zai yi kaza amma da ya zamanto annabi Musa gashin kansa yake ci shi ma halluru gashin kansa yake ci to sai ya zamanto yana iya aikata abin da shi annabi Musa bai sani ba cikin shari'ar da Allah ya turo annabi halluru da ita yace li anna risalata Musa khasatun bi bani Isra'il domin ita risala ko aiko annabi Musa ta keɓanci bani Isra'il ne kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu safi yace wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi lima tu'dunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zagu ko azaga Allahu qulubahum Allah maɗaukakin sarki ya ce wa in ƙala Musa li ƙaumihi tuna lokacin da annabi Musa ya gaya wa mutanensa ya ƙaumi ya ko mutane na lima tu'duna ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum dan me kuke cutar da ni bayan kun san ni manzon Allah ne zuwa gare ku wanda wannan cutarwa man faɗi dalilinta wanda karkashin tafsirin ya ayyuhallazina amanu la takunu kallazina adaw Musa فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام القرطبي da al'imamu ibn kafir da wasu daga cikin malamai suka kawo hadisi ingantacce cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cewa annabi Musa a mutanen bani isra'il suna da wata al'ada ta banza shine sai su je su haɗu a swi- swimming pool ko rafi ko tafki suna wanka tsirara to annabi musa baya son haka shari'arsa ba ta yarda da wannan ba to idan ya je shi zai yi wankansa sai ya ɗebi ruwa sai ya koma can bayan lanho haka ko bayan wasu bishiyoyi sai ya ɓoye kansa ya cire kayansa ya wanka to wata rana sai ya zamanto suna ta surutu suna cewa ai annabi Musa abin da ya sa kaga baya son shigowa cikin jama'a ya wanka tsirara yana da mummunar halitta ne a wasu fassarori da wasu suke suna cewa wai suna cewa yana da gwaiwa ma'ana irin kattikattin 'ya'yan maraina da shauransu ko kuma a yana da wata irin sura dai mara kyau don haka yake jin kunyar shiga cikin jama'a don haka sai ya zama ba wani maganar shari'a kawai kin yarda yayi ya shigo saboda yana jin tsoro kaza kaza kaza kaza to wata rana annabi Musa dan Allah ya wanke shi daga zargin da banu Isra'ila suke ainihin wato yi masa wata rana ya ji ya ɗebi ruwan ya koma gefe ya cire kayansa yana wanka sai ya ɗora kayansa tufafinsa akan wani dutse sai da ya gama wanka ya zo zai ɗauki kaya kawai sai dutse ya ja gaba ya sake kai hannu sai dutse ya ja gaba ya bi dutse sai dutse ya falle da gudu da kayan annabi musa ƙarshe dai annabi musa ya ɗauki sandarsa yana bin dutsen yana dukan shi da sanda yana cewa tsaya na ɗauki kayana har annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa inna fil hajari la'afaru darbi a jikin dutsen akwai alamar dukan da annabi musa yake mar yana cewa tsaya in ɗauki tufafina dutse bai zame ba har san da ya je gaban swimming pool na bani isra'il an taru maza da mata ana wanka tsirara kawai sai ga annabi musa da gudu ya zo yana neman dutse ya tsaya ɗauki tufafinsa kowa kuma sai hankalinsa ya dawo zuwa ga annabi musa sai kowa kuma ya ga ashe maganar da ake annabi musa yana da mummunar halitta ne yasa baya shiga cikin jama'a ana wanka tare da shi ashe wannan magana ƙarya ne ina fata an fahimta duka jama'a kowa hankalinsa ya tashi da ya ga yanayin sura da kyawu da diri da Allah ya yi wa annabi Musa to shine manzon Allah yake cewa sahabbai ya ayyuhal ladina amanu Allah yake ga sahabbai ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la takunu kal ladina azaw Musa kar ku zamanto kamar waɗanda suka cutar da annabi Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu sai Allah ya barrantar da shi daga abin da suke yarfa masa wa kana inda Allahi wajiha annabi Musa ya kasance mai babban matsayi ne a gurin Allah subhanahu wa ta'ala ina fata an gane to wannan shine kalar cutarwa kamar yadda malaman tafsiri da yawa suka kamo suka kawo Imam al-Baghawi a cikin tafsirinsa na Baghawi Allah maɗaukakin sarki ya masa rahama shi ma ya kawo wannan magana Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu don haka dai a malamai suka ce wannan shi ne don haka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa idh qala Musa li qaumihi ya qaumi ka tuna lokacin da annabi Musa yake cewa mutanensu ya ko mutane na lima tu'udunani dan me kuke cutar da ni wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum bayan kun san kuwa ni manzan Allah ne zuwa gare ku na fata an fahimta waqad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum falan ma zagu Allah ya ce da suka karkace wa tafarkin Allah azaga Allah qulubahum ko sai Allah ya karkatar da ainihin wato zukatansu dan haka farisalatu Musa li bani Isra'il aikan da da Allah ya wa annabi Musa yayi masa ne dan bani Isra'ila kawai walam takun ammatan li jami'in nasi bata kasance gaba ɗaya ga gaba ɗayan mutane gaba ɗaya ba wadda kanal khadiru ala ibadatillahi ta'ala annabi hallur ya kasance yana kan ibada ne ta Allah wakhtalafal ulama'u fihi malamai sun yi saɓani akan annabi halluru hal huwa nabiyyun aw rajulun salihun shin mutum abin nan annabi ne shi ko kuma wani mutum ne ainihin wato salihin bawa ala kaulai na malamai sun yi maganganu dai guda biyu to sai malam ya tsaya a nan bai yi fashin baki cewa annabi hallurin nan annabi ba ne ba to da wannan ne kake iya gane abin da malami ke tafiya a kai idan kaga malami ya yi haka ya yi shiru to wala Allah shi ma cikin fahimtarsa bai fahimci cewa annabi halluru wato annabi ne daga cikin annabawa ba ko kuma a'a saɓani ne yake tsaye- ya faru sai ya ga gare ya shiru da bakin shi ba tare da ya yi tarjihi cewa wa abu kaza shi ne daidai ba ko kuma ya zamanto lokacin da zai ɗauka wajen jawabin cewa kaza shi ne daidai abu ne wanda zai ɗauki tsawon lokaci ko kuma zai ɗauki fegun- fejina da yawa wajen rubutu da haka sai ya takaita akan iya magana ya kawo ma ita kai he ka je ka yi bincike domin ka gano menene daidai din amma dai kamar yadda muka ji headline din da professor Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo ya yi a farkon kissar annabi halluru da ainihin wato annabi Musa ya nuna kai tsaye cewa lalle annabi halluru annabin Allah ne shi ma annabi halluru annabin Allah ne shi ma ba ainihin wato salihi ne daga cikin salihan bayi kamar yadda wasu malamai suka ce ba wallahu ta'ala a'lam sai malam sai ya ce wal khadiru shi annabi halluru lam yakun min ummati Musa ku gane shi baya cikin al'ummar annabi Musa Allah bai turo annabi Musa zuwa ga halluru ba ina fata kun gane to kaga kuwa tunda Allah bai turo shi zuwa ga halluru ba shi shari'arsa daban halluru ma shari'arsa daban dan haka dan annabi Musa ya ga annabi hallu yana yin wasu abubuwa shi zai yi mamakin ya aka waɗannan abubuwan ake yin su amma annabi halluru ba matsala bace a gurinsa tunda shari'a ta nuna masa cewa yayi haka shi annabi Musa ne haka bata zo a cikin shari'arsa ba ina fata an fahimta da haka sai malam rasulan ya ce li'anna Musa lam yub'ath ila nasi kafa domin shi annabi Musa ba a turo shi zuwa ga al'umma gaba ɗaya ba fadil zalika wasi al-khadira al-khuruj an shari'ati Musa sai malam rasulan ya ce dan haka yana halatta wa annabi halluru ya fita daga cikin shari'ar annabi Musa ya aikata wani abin da baya cikin dokar da ta zo a cikin shari'ar annabi Musa na ganin dai ko da cikin dariɗi ne ka ya kamata ka gane jawaban nan ko ba haka bane jama'a me ne kuma kake bukata sai an ƙara ma bayani kawai annabi halluru shari'arsa daban annabi Musa shari'arsa daban to don haka kowa zai iya yin abin da dan uwansa baya cikin shari'arsa ba shi kenan ba maganar kenan kawai a dunkule sai malar rasulan ya ce wa amma khatamun nabiyina amma shi cikamakin annabawa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama annabi muhammad tsira da amincin allah su tabbata a gare shi fa innahu mab'uthun ila nasi kaffa shi an turo shi ne zuwa ga al'umma gaba daya to tunda an turo shi ne zuwa ga al'umma gaba daya sai aka samu wani yana yin wani abin da bai cikin shari'ar annabi muhammad ya kamata a yi masa inkari ko ba a yi masa ba ya kamata a yi mar inkari shi ma annabi halluru ba za a yi mar inkari bane saboda annabi Musa ba manzan shi bane ina fata kun fahimci magana ba manzan shi bane shi ma shari'arsa daban dan haka tunda shari'arsa daban duk abin da yayi eh to ba zai ba zai yi wa a tuhume shi ba domin shi ma shari'arsa ya zo da ita ta musamman shi ma annabi Musa shari'arsa ne yake bi ta musamman dan haka duk abin da halluru yayi ba zai tuhuma annabi Musa ba duk abin da annabi Musa ba zai tafi annabi Halluru ba zai tuhume shi ba ina fata kuna fahimta amma yanzu sai ka zo da wani abu kamar yadda na bada misali da la'asar bayan sallar la'asar rana gau a waje sai muka ganka lafiyar ka garau ba ciwon kai ba zazzabi ba mashashara ba kamajika ba shawara ba komai sai muka ganka da gurasa kana ci cikin ramadana sai aka yi maka magana sai ka ce a'a ku kun sha ruwa a madina sai mu ce an takazzabun wa dajjalun kai makaryaci ne kuma kai dujal ne ina fata an fahimci magana saboda me saboda ba wannan shari'ar a cikin shari'ar annabi muhammadu kuma kai ba wani ne daga cikin annabawa daban babalantana a ce ka zo da taka shari'ar daban ina fata kuna fahimta kuma ba wata shari'a kake bi sabanin ta manzan Allah ba don haka dole a ma inkari ka zo da dalili ko kuma ka ci duka kawai shine ka zo da dalili kawai meye dalilin da yasa ka aikata wannan abun ka kawo aya ko ka kawo hadisi in babu ɗayan biyu ko ka tuba ko kuma a ma hukunci irin na shari'ar Allah ka yi wa musulunci ƙarya ka zo da abin da ba daidai ba to ku gane don haka kada wani mutum wani gardi malam ya zo da wata shari'a ko ya zo da wata doka wanda ba ta cikin tsarin manzan Allah idan ka masa inkari ya ce to ai ga halluru ma ya zo da wata doka wanda ba ta cikin tsarin annabi Musa daga yau ka san haka ko shi halluru daban annabi Musa daban kai kuma kirin kicin kake a cikin shari'ar manzan Allah don haka ba ka da dalilin zuwa da wani abin da ba shari'ar manzan Allah ba ne ban gane ko kun gane ba Allah ya shiryar da mu don haka malam yake cewa wa amma khatamun nabiyina muhammadun fa innahu mab'uthun ila nasi kafa an turo annabi ne zuwa ga jama'a gaba daya don haka fala yasa'u ahadan al-khuruj an shari'atihi bai yalwatu ba ga wani bai halatta ba ga wani bai faɗaɗa ba ga wani ya fita daga cikin shari'ar manzan Allah ya zo da wata shari'a daban wa fi hadha raddun ala sufiya to kaji yanzu malam zai fara garo da maganganun da abubuwan da suke aikatawa mara kyau yace a cikin wannan magana tamu akwai raddi ga sufaye jama'a sufaye wasu irin mutane ne waɗanda suke aikata wasu abubuwa da da'awar cewa su na musamman ne a gurin Allah su wasu irin bayi ne wanda su keɓantattu ne akwai abubuwan da sun sani wasu ma ba su sani ba suna da wani ilimin da saura ba su da shi suna da wani sirri tsakaninsu da ubangiji wanda hatta annabawa da manzanni ba su da wannan sirrin saboda haka za ka ji maganganunsu marasa daɗi da ayyukansu marasa kan gado ana samun su cikin 'yan ɗariƙu ana samun su cikin 'yan shi'a da dai shauransu sa kumai ne yake cewa wa inna min daruriyati mazhabina anna li'a'immatina maqamun la yablughuhu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abin da dole sai ka yarda da shi sannan ka shiga cikin mazhabar mu ta shi'a in ji kuma ne akwai abin da dole sai ka amince da shi sannan ka zama cikakken ɗan shi'a ya ce anna li'a'immatina maqamun lallai shugabanninmu guda goma sha biyu ɗin nan suna da wani matsayi la yablughuhu malakul muqarrabun wani mala'ika na kusa da Allah bai iso wannan matsayin nasu ba wala nabiyun mursalun wani manzo da Allah ya turo bai iso wannan matsayin ba kun gane magana da kyau ku? to don Allah jama'a wannan matsayi ne ƙololuwar matsayi da Allah ke ba wa mutane shi ne manzanci da annabci tun kace ga wasu jama'a suna da wani matsayi wanda annabi ma bai iso ba manzo ma bai iso ba to na irin matsayi ne wannan dan Allah saboda matsayin annabta ko manzanci fa sai dai allantaka haka ne ko ba haka ba Allah ne kadai yake sama da annabawa da manzanni a daraja da kima da martaba da matsayi haka ne ko ba haka ba to an kace ga wasu mutane wanda suna da wani matsayin da annabawa da manzanni ba su da shi to me kake nufi to shi yasa akwai su a cikin yan ɗariƙu idan ka je kana karanta matsayin da suke bawa shehunansu da matsayin da suke bawa wato manyan malamansu da matsayin da suke bawa wato waɗannan gausosin nasu ina fata an fahimta to za ka ga kan cewa sun allantar da su ne kawai ba ka da wani dalili da zai sa ba za ka ba su fassara sun allantar da su ba kaji an ce gausi ya san yau ya san gobe ya san kaza ya san kaza ya san kaza kai yanzu maganganu jama'a sun kai maganganun da allah ma kaskantar da shi ake ana ɗaukaka darajar shehunai ana ɗaukaka ta sama da matsayin allah wannan maganganu ne wanda a fili suke ba wai a ɓoye suke ba ba wani ƙazafi ba wani yarfe to me za mu wanda daɗi za mu ji don mun ma ƙazafi uwar me za mu samu don mun ma ƙazafi jama'a kun fahimci magana da kyau me za mu samu dan mun ma kazafi ko mun maka sharri ko mun ma yarfe me za mu samu ba abin da za mu samu illa zunubi da azaba a gobe kiyama to mu mahaukata ne za mu gayyato wa kanmu fushin Allah a kanka so maganganu ne ba wani yarfe ko kazafi to amma da ke Allah Allah ne da an faɗa suna cewa ba haka ba kai za kaza kaza wane ne wane ne wane ne ya hayya hayya hayya sun yi ta maganganu to amma dai daga ƙarshe sai ga mawaƙansu da masu wa'azinsu da waɗanda suke bi da waɗanda ake wa biyayya sai ga sunan suna fito da matsalolin ƙarara suna bayyana cewa ga matsayin shehunansu ga matsayin gausosinsu ga matsayin kaza ga matsayin kaza ga matsayin kaza Allah ya siyaye Allah ya sauwaje maganganu ne ga sunan ina da wasu akan wayata na yi sabin ɗin wasu abubuwa a page ɗina na facebook wanda in bukata ta kama kamar yadda muka saba ma saka muku wasu abubuwa ku ji su don ku gane cewa wallahi tallahi mutanen nan ba kazafi ake musu ba na cewa suna ɗaukar matsayin Allah ko annabawa suna bawa ainihin wato shehunansu da kuma malamansu raddi kuma ka je kai mana in kai mana mu ma sai mu maka ma minna illa radda wa rudda alaihi illa sahiba hadha alqabr imamu maliku yace ba wani daga cikin mu face wata ran yayi raddi wata ran ai masa raddi sai annabi muhammadu shi kadai ne ba a man raddi duk abin da ya faɗa daidai ne la yantiqu anil hawa in huwa illa wahalin yuhi wahayin yuhi an gane magana da kyau ko yawwa illa wahayin yuha da aka kai raddin ka karka damu mu dama mun fito ne kawai ko taware ko tawarwaraye an gane magana da kyau ko yo zagi in yana kari da duk jikinmu bai fito a jikinmu ba don haka da mai zagi da mai yarfe da mai kazafi duk kar ku damu ku basu wallahi za su yi su gaji su bari mu kuma ba za mu gaji ba in Allah ya yarda daga nan har fadar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yo mai zage-zage ma bai gaji ba balantana kai mai karanta aya da hadithin annabi Muhammadu yo aka ce ka gaji ka bari saboda zagi yanzu kenan zagi ya binne sunnar manzon Allah ka kaga bai yi ba wadda aka ka bar su su yi ta ashariya kowa abin da yake cikin cikinsu yake fitarwa ko فحسبكم هذا التفاوت بيننا فكل إناء بالذي فيه ينبأ mawaƙi yake cewa ya ishe ku wannan bambancin da ke tsakaninmu kowace ƙwariya abin da ke cikinta take zubarwa ƙwariyar da ke da ruwa ne a cikinta ta zubar da ruwa wanda take da nono a cikinta ta zubar da nono haka ne wanda take da zuma a cikinta ta zubar da zuma wanda kuma kwatami ne a cikinta da ruwan tsari yake ta zubar da kishi ma ko domin mu ayoyi ne da hadisan annabi muhammadu take zubarwa su kuma ƙwaryarsu a shari'a da zage-zage ne suke zubarwa ba shi kenan hesi ta yi ba mu mami ta yi yo kowa allah ba zai masa sakamako bane a gobe kiyama saboda haka matsalar a fili take kar ku damu don kun ji ana zagin mu ko don kun ji ana yarfe ko don kun ji ana kazafi ko don kun ji ana kananan maganganu ko don kun ji an yi kaza duk wannan kar ya dame ku wallahi wallahi tallahi wanda zai jima wanda ya jima zai fasa kada Allah ya sa ya fasa kada Allah ya sa ya fasa ya ci gaba kar ya dena in dai kananan maganganu ne mu yanzu muka fara wallahi ba mu ma fara ba tukunna mun tafi daga bacci ne yanzu ne za mu fara to wannan shine saboda haka shi mai karantarwa mai wa'azi mai bin sunna baya damuwa da waɗannan abubuwan alama ce ta gazawa da gajiyawa a ce wai ka daina karantarwa ko kuma ka koma kana ta raddi akan wanda suke maka raddi kawai ka ci gaba da karantar da mutane Allah ya sa mu dace to don haka yake cewa wa wa fi hadha raddun ala sufiyya a cikin wannan magana akwai mai da martani ga sufawa alladhina yaz'umuna annahum yasiluna ila halatin la yakununa fiha bihajatin ila ittiba'ir rusuli ka gani wanda su suke faɗa da bakinsu cewa sun iso matakin da ba su da bukatar he sun bi manzan Allah akan wata shari'a su abin da suke faɗa kenan ba su da bukatar annabawa da manzanni cikin me za su yi wa Allah subhanahu wata'ala ba su da bukatar wannan to dan Allah mutumin da ya ce shi bai da bukatar annabi Muhammadu cikin abin da zai yi na ibada ko cikin abin da zai yi na suluki ko cikin abin da zai yi na neman yardar Allah dan Allah wa zai je ya bi kuma wa ya zo da sakon shari'ar wa ya zo da alƙur'anin wa ya zo da hadisan wa ya bayanin yadda za a yi duka manzan Allah to he kace kai baka da buƙatar sa cikin duk waɗannan abubuwa to wa kake da buƙata kaga shedan ya dafi makyangyamar ka kuma sai yadda Allah yi wa annahum ya'khuduna 'anillahi ta'ala mubasharatan to kaji fa su wai suna karɓo dokar su ne daga gurin Allah kai tsaye da haka in ka gansu jama'a an ga wani sufi fa yana zina da jaka jaka da ka sani aka ce la ila a'udhu billahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace me kuke salati kuma ce ha ba ala gafarta malam jaka yace wannan wani karatu ne da ku ba za ku fahimce shi ba ka ji daga gurin Allah ka ji munafikin Allah wai daga gurin Allah ya karɓo wannan ilimin to kaga waɗannan abubuwan ga sunan suna da aƙidar hulul wai Allah na sauka a jikinsu har suka yi wa wannan fasara mun karanta da ku a baya wannan kalma ta la ilaha illallah suka yi mata wata mummunar fasara suka ce wai la ilaha illallah babu abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai Allah wai ma'anarta la ilaha babu abin da aka ce wa Allah ne illallahu face wannan abin Allah ne da gaske ka ji wata muguwar fasara mana wai duk abin da aka danganta masa allantaka to wannan abin Allah ne don haka a wannan aƙidar komai zai iya zama Allah an samu wani daga cikinsu ya fito yana tsalle yana la ilaha illallah ma fil jubbati illallah babu abin bautawa sai Allah ba komai ke cikin wannan alkyabbar face Allah ma'ana me yake cikin wannan alkyabbar tashi shi kansa ma'ana shi Allah ne kenan waɗannan ba su ne waɗannan mutanen fa to kuma sannan wai duk wani mutum ya zo ya ce wai sharri aka yi masa kawai in za ka watsar da mutanen nan ka zo ka bi sunnar manzan Allah ka watsar da su idan ba za ka watsar ba to ka je ka ba mas'ala ai yomu tanadi tana zuwa yoma tubular sara'ir tana zuwa ranar tonan sirili idan abin da ake faɗa a kansu ƙarya ne ai Allah ba zai bari ba ai ko su don haka suna da aƙidu malam na aƙidar hululi komai Allah ne Allah na sauka a jikinsu Allah na sauka a jikinsu Allah na sauka a jikin bishiya Allah na sauka a jikin kaza yasa daga cikin aƙidarsu bishiyar da annabi Musa ya magana da ita suka ce ya Allah ne yake magana Allah ne ya sauka akan bishiyar yake magana da ita ma'ana lokacin da annabi Musa ya ji a jikin bishiya ana masa magana Allah ne ke masa magana amma sai suka ce wai Allah ne ya sauka kan bishiyar bishiyar take masa magana da maganar Allah don haka Allah ya yi hululi ya sauka akan bishiya ya narke da bishiya don haka Allah na iya narkewa da kai ya iya narkewa da ni ya iya narkewa da kowa ma karatun aƙida jama'a da tauhidi billahi la ilaha illahu babu karatun da ya kai shi alheri duk karatun musulunci ba wanda ya kai wannan karatun alheri saboda karatu ne wanda zai nuna maka waye ha Allah bisa gaskiyar saninsa meye haƙoƙin Allah bisa gaskiyar haƙoƙin shi kuma sannan ka sanya za ka bauta mishi amma idan aka kuskure ba a karanta tauhidi ba a karanta aƙida to kenan sai kaga matsala guda ɗaya ta taso ta ruɗa kowa sai masu tauhidi kaɗai su ne za su tsira mas'ala kwaya ɗayan aka jefo ta wani munafiki ya ɗauko mas'ala kwaya ɗaya jefo ta wallahi malam sai kowa ya rikice yanzu ba ga ɗan jahannama ba kun san ɗan jahannama ai ko wanda ya fito yake cewa ba Allah ba Allah ba Allah har yana jefo wasu tambayoyi to wani abin da ya burge ni shine har yanzu in ba iri na ba almajiri ba wani malami da ya fito yake wa ɗan jahannama rabbi ba wani malami an bar shi kawai da awa mutanen gari wallahi malam sai mutum ya ɗauki kalmar shi in ka ga mutumin kai ba za ka ce ya san Allah ba in yamar magana ta hikima ta ilimi akan waye Allah sai ka ga wallahi dan jahannama ya rikice saboda Allah ya wulakanta dan jahannama sai ya hana ma malamai su kula shi sai irin mu almajiri mu ne muke dan jefa masa ɗaya biyu amma malamai manya na ƙasa kowa ya watsar da dan iska mana an bar shi kawai da mutanen gari su suke man raddi dan Allah ya wulakanta shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko saboda haka wannan karatu alheri ne gare mu alheri ne gare ka alheri ne ga kowa mutum ya tsaya ya fahimci addini ya fahimci aqida ya fahimci tauhidi to idan wannan ta samu to duk abin da zai biyo baya ma ya biyo baya ya jima ma bai biyo baya ba to don haka yace su sufawa yaz'umuna annahum yasluna ila halatin la yakununa fiha bi hajatin ila ittiba'ir rusul su suna ziriya cewa sun isa wani halin da ba su da bukatar ma sai sun bi manzanni wa annahum ya'khuduna 'anillahi mubasharatan suna karɓo shari'a su ne daga Allah kai tsaye wala ya akhuduna anir rusuli ba sa karɓar shari'arsu daga manzanni da haka ba sufe ba ruwansa da manzan Allah mai annabi ya faɗa cikin hadisi mai bukhari ya rawaito wannan ba damuwar shi bane wa yaquluna suna cewa innar rusula innama hum lil awami wai su annabawa da manzanni an turo wa gama garin jama'a ne ba su aka turo wa su ba su sun fi karfin su karɓi shari'a daga manzanni kai ana taɓargaza a duniyan nan wallahi Allah ka sa ranar lahira muna cikin 'yan kallo ba waɗanda za a kalla ba jama'a eh fi maqa'adi sidiqin inda malikin muqtadir mu shiga inuwa yawma la zilla illa zilluhu wallahi mu ga yadda mala'iku suke wa tangaririya da arna wallahi Allah mu ga yadda ake kutufo wa munafukai mu ga yadda Allah ke sa mala'iku suna ɗiban ƙwaitar tsinana da mutanen banza mana kai za mu baje kallo wallahi ranar Allah ka kai mu lahira a sa'a mu kalli munafukai da za a yi da su wai mutum ya buɗu baki wai ya ce shi manzanni ma wai ke wasu gama garin mutane aka tura su sun fi karfin a turo musu manzanni yasa irin wannan maganganun idan ba karatu kake ba in ka ji wai ka ɗauka sharri ake musu saboda kai ma ka zama da cikin dari ba ruwanka da karatu amma alkhawasu fala yahtajuna ila rusul amma keɓantattun mutane irin su wai su ba su da buƙatar manzanni wa hum lidhalika la yusalluna dan haka ma su daga cikin aqida su ba sa ne da Allah an samu yan hakika wanda ba sa sallah ba ko ba samu ba an samu saboda waɗannan aqidun suka suka wato shinshino sai suka fara aiwatar da su su ma yanzu keɓantattu ne kai a cikin su ma an samu masu cewa suna bin Allah bashi sun yi sallolin da har sun wuce ma wanda Allah ya ce a idan haka su yanzu rizab suke da shi bacci kawai suke suna shan fate da kwace da fate fate billahi lazi ba ruwansu ka samu gardi malam ya miƙe yana ta shekar bacci ka tambaye shi ba zai azahar ba ya ce wata azahar kuma ai yanzu azahar dubu shida yake da ita a ƙasa wanda he ta ƙare ka ji gardin banza malam wai yi a zahar dubu shida yake da ita yanzu tana ƙasa he ta gama karewa sannan yanzu ya ƙara ɗorawa da haka nan da shekara bakwai masu zuwa shi ba wata a zahar da zai ba wata la'asar ya gama yanzu Allah yake bi bashi kai amma da ina kusa da nama ruwan nan wallahi kallahi Allah kafin ya rufe baki sai dai zina kwashe shi da mari go a to in baka ma ruwan nan ba wa za ka mara eh to kaji inda suka ɗauko aƙidar tasu don haka su suna ga keɓantattun mutane ne ko sallah ma ba sa yi wala ya sumuna ba sa azumi wa ya kurjuna ani shari'a suna fita daga shari'ar Allah su aikata abin da baya cikin shari'a bi za'ami annahum min al khawasu da riyawar cewa su suna daga cikin keɓantattun mutane wa shari'atu shari'a inna ma hiya lil awami a gurin su shari'a ta gama gari ne ni da kai almajirai mu ne muke neman ina annabi ya ce kaza ina Allah ya ce kaza amma su tun da dare suke karba daga Allah sai dai kawai a ga suna yi ko da ya saba abin da kai ka sani a shari'a sai su ce a su fa na musamman ne su sakon su kai tsaye yake zuwa da haka kar ma ka shiga cikin lamarin su wannan ba naka bane da haka zaka ganshi yana shan giya in ka taba sai ta a shi wannan fa daga gurin Allah ya karbo kai karka biyo wannan kai dai tunda an hana ka shan giya karka sha masu ka basu an gane maganar da kyau ko zai faɗi maganar da ya ga dama ka ce wannan maganar fa ta saba wa Allah ya ce a'a shi wannan kai tsaye karɓo daga gurin Allah da haka karka tsaya kana ɓata lokacin cewa wai shi wai shi wai heya heya bi tsarin da shari'ar annabi ta zo da shi shi annabin kansa a ƙasansa yake shi ma haba malam akwai aiki wallahi kuma wallahi wannan ta sa ka yi hankali dangane da rayuwar nan ka yi hankali dangane da inda za ka je ka ɗau ilimi ka yi hankali dangane da malaman da za ka dinga saurara musamman yanzu kowa ya zama malam a social media tasaddara littadrisu kullu muhawwishin balidun yusamma bil faqihil muhaddisi haka mawaƙi yace yace wai kujeran malanta ta yi araha kowanne gaula ma kawai sai a ce ai muhaddisi ne faqihi ne sai hau kawai ta zuba jawabai kai kuma tun da baka bambanta malami da jahili baka bambanta wanda ya sani da wanda bai sani ba duk wanda ka ji ya zo yana magana ta ban sha'awa da ban mamaki sai kai ta binsa ka zama kana da kin followers nasa kana downloading din wato muqatta'at video clips ɗinsa kana saurara baka san cewa kan halaka da bata yake dora ka ba wallahi ku lizunci malaman ku na sunna na tun fil azal wanda dama kun san su sun taso tun kuna kanana akan sunnar manzon Allah suke kar ku damu da yan hayaniya da yan bada dariya da yan burgewa da wanda suka mai da wa'azi tankar komedi suna yi suna ba da dariya ba laifi ba ne a yi nishaɗi a yi raha don a fahimci wa'azi amma wallahi duk malamin da ka ga ya koma shi harkar komedi ne a gabansa na rantse da Allah kai hankali da shi zai halaka ka za a wayi gari wa'azin baya ma tasiri kullum kokarin ka ina malam wane mai ba da dariya ina malam wane mai raha ina malam wane mai kawo kisoshin ba da dariya da ba da nishaɗi ba buƙatar ka ji wa'azin da zai ratsa zuciyarka ka daina sata ka daina shan giya ka daina tata ka daina zina ka daina kaza ba ku yi hankali ka dinga downloading din wa'azuzzukan malamai na Allah amma ka ga mutum ya ga wa'azin malam daurawa sai ya wuce mutum ya ga wa'azin da sani umar rijiyar lemo sai ya wuce wai shi yana neman wancan malamin mai ba da dariya a ta kyalkyala wannan wallahi a yi hankali jama'a mukan yi raha mukan yi nishaɗi amma idan abin ya yawa kuma to zai fitar da mu daga tsarin hikimar turo wa'azi da ƙur'ani da hadisai na tsoratarwa sai a wayi gari zuciyarka ba ta cikin irtijafi da raurawa a kan al'amarin Allah ka shagaltu da kawai son dariya da son holewa wanda wannan ba daidai ba ne wallahi jama'a kuna fahimtar maganar da kyau ko Allah ya shirya da mu da haka yake cewa a وهم لذلك لا لا يصلون باسا صلى ولا يصومون ويخرجون عن الشريعه بزعم انهم من الخواص والشريعه انما هي للعوام سكت شريعه ta gama garin mutane ne wa hadha kulluhu naqasun lil kalimati tayyiba malar rasulun yace gaba ɗaya irin waɗannan aqidu tawaya ce ga kalma wacce take a tayyiba ita ce kalmar la ilaha illallah wa khurujun an dinillahi subhanahu wa ta'ala ko azza wa jal kuma fita ne daga cikin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala da addinin Allah qala ta'ala Allah ya faɗa mana cikin suratul a'raf Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane inni rasulullahi ilaikum jami'an ni annabi Muhammadu inji annabi Muhammadu manzon Allah ne zuwa gare ku gaba ɗayan ku zo ku bi shari'ar Allah ku zama da Allah lafiya suratul a'raf aya ta 157 wa qala subhanahu Allah ya faɗa cikin suratul anbiya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu ture ka ba face ka zama rahama ga talikai baki ɗaya وقال تعالى الله فدا cikin suratul furqan yace tabarakal ladhi nazzala al furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nazira albarka ta tabbata albarka ta tabbata ga allazi nazzala al furqana ga wanda ya saukar da alqur'ani ala abdihi akan bawansa liyakuna lil alamin nazira dan ya zamanto gargadi da wa'azi ga mutane Allah ya ce allazi lahu mulku samawati wal ardh Allah nan da ya saukar da wannan littafi ga wannan bawa shine wanda ya halicci sammai da kasai walam yattakhid waladan kuma bai riki ɗa ba Allah ba da ɗa jama'a danganta ɗa zuwa ga Allah ta'addanci wa Allah ne takadu samawati wal takadu samawati yatafattarna minhu ko wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada bai dace ga Allah ba a ce ya riki ɗa sama tana tana raurawa tana kokarin kifowa daga lokacin da aka ambaci cewa Allah madaukakin sarki na da da walam yakul lahu sharikun fil mulki Allah ba shi da abokin tarayya cikin mulkin sa a wa khalaqa kulli shay'in faqaddarahu taqdira Allah hi ya halicci komai kuma ya tsara hi tsarawa ai fa hayyahu Allah ya ya tsara hi ya shirya hi ya kimsa masa abinda ya kamata ya kimsa masa a matsayinsa na ubangijinsa subhanahu wa ta'ala wa qala azza wa jalla Allah ya faɗa cikin suratu saba wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi ba mu turo ka ba kai annabi Muhammadu face gaba ɗayan ga gaba ɗayan mutane gaba ɗaya an gane maganar da kyau ko illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira muna masu yi albishir ko kana mai albishir ga ainihin wato mutane wa nadhiran kuma kana mai gargadi gare su walakin na aktaran nasu la ya alamuna sai dai da yawa daga cikin mutane a wato ba su sani ba ba sa sanin cewa kai manzo ne ko kuma sun sani amma sun bijire wa wannan sanin da suka yi na fata ana fahimtar magana dama shi sani kala biyu ne akwai sani na ka yi aiki da abin da ka sani akwai sani kuma na ka bayan ka sani ka sanar da mutane akwai wanda shi saninsa iya amfaninsa shi ne gyara ma shari'a iri na irin ka almajirai ƙoƙarinmu shi ne idan mun san abu mu yi ƙoƙari mu gyara shari'ar Allah mu kuma yi abin da Allah ya umarce mu mu yi akwai kuma ilimin da in ka samu ana buƙatar ka isarwa wasu na fata an fahimta ka isarwa wasu to sai dai wajen isarwa ɗin ne ake buƙatar ka taƙaitu akan iya abin da ka sani wala taqafu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kar ka yadda kai magana akan abin da ka san baka da ilimi a kansa ko tambaya aka yi ma in baka sani ba ka ce baka sani ba kawai babu kunya ko babu jin kunya cikin cewa baka sani ba innamal kunyatu sani dai ita kunya tana cikin mutum ya buɗu baki ya faɗa abin da ba da ilimi a kansa mawaƙi ke cewa wa'i za su ilta bi ma jahilta falatakun mutahazikan mutasarri'an li jawabi yace al-ilmu baharun la nafa da lima'ihi kam kala la adri ulul albabi la ilma indi laisa aibun qawluha fal aibu an yufti bi ghairi sawabi haka mawaki ya fara yake cewa wa idza su'ilta bima jahilta in aka tambaye ka abin da kai ka san baka sani ba fala takun mutahazikan mutasarri'an li jawabi kar ka zamanto mai gaggawa da kokarin bada amsa daga an tambaye ka abin da baka sani baka ce ban sani ba fala takun mutahazikan mutasarri'an li jawabi yace al ilmu baharun ka sani shi ilimi kogi ne la nafa da lima'ihi ba wanda ya isa ya kure kogi kuwa ko akwai to kamar yadda ka san ba wanda ya isa ya kure zurfin kogi haka ba wanda ya isa ya kure zurfin ilimi don haka al ilmu baharun ilimi kogi ne la nafa da lima'ihi ba wanda ya isa ya karar da ruwan shi ya ce kam ƙala la'adiri ulul albabi nawa ne cikin mutane malamai za a tambaye su ce ban sani ba imamu maliku an zo masa da tambayoyi kusan guda goma kusan guda takwas ko tara ya ce duk bai sani ba mai tambayar ya dinga mamaki ya ce ala gafa ta malam kai din ma ya ce kwarai da gaske ya ce to an naje mai zan cewa jama'a ta ce ka je ka ce ka tambayi maliku maliku ya ce ma bai sani ba sai in ga kuma me zai faru jama'a kun fahimci magana amma ka ga mutum an mar tambaya ya ce to ko da dai ban sani ba ka ji fa jahilci ya haifi ilimi jama'a wai ko da dai bai sani ba san da ya danganta wa kansa jahilci sannan kuma yanzu zai bada karatu ina fata ana fahimtar magana kuma wallahi jama'a ba wai akan ilimin addini ba hatta a rayuwa duk abin da baka sani ba an tambaye ka ce baka san shi ba karka damu ba jin kunya bane wallahi ba nauyi bane ba tawaya bane ba nakasu bane wanda ya kasan ya fi ka sanin abu je ka koya a gurin shi ranar da ka koya ba magana ta kare ba kai ma ka zama malami akan wannan amma girman kai rawanin tsiya ba hauhe ce wanda ke hana hanyar arziki ba zai bar mu mu gyara ba tun ya san bai san abu ba amma wallahi malam sai ya kafe ya ce dole sai shi ayi ayi ayi da shi wallahi ba zai abin nan ba ya je ya samu wani ya koya mar ba zai iya ba duk abin da aka zo da shi yana da abin cewa alhalin ko ba shi da ta cewa to wannan ba daidai bane a rayuwa wannan kuskure ne a mu'amala wannan kuskure ne a zamantakewa wannan kuskure ne ballantana kuma a cikin abin da ya shafi addini jama'a kuna fahimta na da kyau ko da haka yake cewa kam qala la adri ulul albabi yace la ilma indi laysa aibun qawluha ka ce ba ka da ilimi ba wannan ba aibi ba ne ya ce al'ilmu an yufti bi ghairi sawabi aibu yana cikin mutum ya ba da fatawa da abin da ba daidai ba haka ne ko ba haka ba nan ne inda aibu yake amma ka ce ban sani ba ba da ilimin abu ya ce babu wani aibi a cikin wannan idan kana da hankali Allah ya shiryar da mu don haka za mu shiga hadisin jabir dan abdullahi wanda annabi ke cewa wuqitu kam khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli to amma lokaci yayi kuma wannan shine ranar farko sanarwa bata ishe kunnuwan mutane sosai ba don haka sai mu takaita a nan duk da nasu lokacin bai gama cika ba abinda muka yi daidai da ni da ku Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure ko tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato yafe mana ya sa aljanna ta zama komar mu sai mu yi kokari mu isarwa al'umma cewa ran talata za mu dora a cikin karatun alwajiz fi fiqihi sunna wal kitabil aziz su ma ma'aikatan media sai a ci gaba da yada sanarwar insha Allah dan jama'a su kara a gane cewa an dawo karatu abinda muka yi daidai Allah ya tara mu cikin ladan wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana hadha huwa ma indana billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh